بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sace kara hada mu a wannan majalisi da muke haduwa a kowane lokaci irin wannan a yau juma'a kenan zai kama sha hudu ga watan sha uku to sha uku sha uku ga watan sha'aban hijira 1440 da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ko? ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan masallaci da muke haduwa don tafsirin alkurani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bunta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu har kullum muna farawa da godiya da addu'a ta Allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu ubangiji Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa su aljanna waɗanda suke da rai cikinsu kuma Allah ubangiji ya ya ƙara musu lafiya ya kuma ƙara musu tsawon kwana Allah ta'ala ya samu rabu da su lafiya wanda duk yake da bukata Allah Ubangiji biya masa bukatar su ta alkhairi Ubangiji Allah ya ya sada mu da dukkan alkhairi ya raba mu da dukkan sharri muna roƙon Allah Ubangiji ya sa wa rayuwar mu albarka kuma ya raba mu da duniyar nan lafiya muna karatu cikin suratu fussilat kuma ina da tun aya biyu muka yi ko uku ko aya biyu ko uku hamim tanzilun min ar-rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun to ina ga nan muka tsaya har muka ba da misali na al-mutakallima bil qur'an ko cewa al-qur'ani ba an saukar da shi bane dan haka da saukar da al-qur'ani baka ce duk maganganunka na yau da gobe za ka yi su da alkurani ba wanda ya dora ma wani shi alkurani wato so ake ka ka fahimce shi kuma sannan ka yi aiki da abin da yake hukuntawa sannan istishhadi da alkurani din ba laifi ne mun gane yawa wani abu ya faru ka kafa hujja da wata aya wadda dama tana magana akan wannan abin to wannan ba laifi bane yawa idan kaga mutum ya fituni da duniya da 'ya'ya da sauransu kai istishadi da faɗin Allah ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amma wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan mumbari sai kawai ga alhassan da alhussein suna kankananu suka suka taho suna sanye da jajayen kaya kuma kayan ya musu kyau matukar da gaske ya maki alai salatu wasalam ya katse hudu ba ya sako daga kan mambari ya ɗauke su sannan ya koma kan mambari sannan da ya hau kan mambari ya tsaya kuma sai ya ce sadakallah ce gaskiya Allah ya gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle dukiyoyinku da 'ya'yanku duk fitina yana istishadi da yadda ya ya katse hudu ba ya je ya dauke su saboda yana kaunar su radiyallahu ta'ala anhum to amma ka tilasta wa kanka cewa duk magana da zaka yi sai da alqur'ani wannan ba wanda ya dora abinda ake da bukata shine ka fahimci alqur'ani ka aikata shi ka shine babban abin da ake da bukata a zance kuma ka je ka yi zancen ka da duk yaran da kake so ko ba ka faɗi duk abin da ka ga dama matukar dai bai zama sako ga Allah subhanahu wataala ba ko cin karo da da shari'ar musulunci to da haka zamu tashi kenan aya ta ta uku ko ta hudu ko na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون na'am Allah ta'ala ya ce bashiran shi wannan alqur'ani yana mai bishara wa naziran kuma yana mai gargadi fa a'rada aktsaruhum amma da yawan su sai suka bujire suka bada baya fahum la yasma'un su ba sa ma sauraron alqur'ani wa qalu suna cewa qulubuna fi akinnati ya zukatanmu suna cikin wani rufi mimma tad'unana ilai daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi wa fi azanina waqrun kuma a cikin kunnuwanmu akwai waqar shine wani nauyi wanda yake hana mu ji abin da kake faɗa wa min bainina wa bainika hijab kuma lalle tsakaninmu da kai akwai wani shamaki fa'amal kaje kai duk abin da zaka yi inna amilu mu ma za mu yi duk abin da za mu yi to ibn kasir rahimahullah yace bashiran wa naziran Allah ta'ala yana nufin taratan yubashshir almu'minin wa taratan yunziru alkafirin alqur'ani wani lokaci yana bushara ga mu'minai wani lokaci kuma yana yin inzari da gargadi ga kafirai da mushrikai da waɗanda suka kangare shi yasa suke cewa bashiran wannan khasatan ga waɗanda suke da imani amma al'inzar kuma sai zama am am ga kowa da kowa duk da wasu suna ganin cewa shi kansa inzar ɗin gargaɗin Allah ta'ala ya yi taksisinsa a wani guri litun zira bihi ƙauman ludda don ka yi gargaɗi ga mutanen da suka yi nisa wajen jayayya da alfurani da ba laita halin shi alfurani dai mai bushara ne kuma sannan a lokaci guda mai gargadi ne na ce bushara a asalin bushara shine a baka labarin da zai faranta maka rai to labarin da zai faranta maka rai shine bushara amma an kirawo shi da bushara saboda in ka ji abin da zai faranta maka rai hatta kamar kama da kalar fatar kama tana canjawa ta haske saboda farin ciki da murna da jin daɗi shi ne za ka jana cewa tabruku a tarihi wajku rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki har wato fuskarsa tana sheki ko tana haske saboda farin ciki ko jin daɗi don asali daga bashar ne bashar mun gane a daga bashar ne to shi yasa ake cewa bashiran mun gani daga bashara bashara shine shine shine fata wannan fata da muke gani ta jikinmu a to to ita bushara din kamar yadda na faɗa shine mutun ya ya bada labari ya baka labarin da zai faranta mare to al-inzar kuma shine a tsoratar da kai ta hanyar a kawar da hankalinka a jakunanka ta hanyar tsoratar da kai ma takhwif a maka wa'azi da da tsoratarwa wannan shine inza ko a ce gargadi ko jan kunne to alqur'ani bashir ne kuma naziran ne wasu suna ganin ya za a yi abu daya ya zama abu biyu a lokaci guda to wannan kuma gari wanda yake da hankali lafiyayye ya san ba matsala bane ba a abu guda ɗaya zai iya zama mai amfani kuma ya zama mai cutarwa a lokaci guda in ka ɗauki dabino wani idan ya ci sai zai masa magani wani kuma ya ci sai zai masa cuta a lokaci guda mun gane sun su zuma yanzu har shinkafa ma akwai shinkafar da in wani ya ci sai ta ba shi matsala sai ta zai masa sanadiyar wata cuta amma wani ya ci kuma sai lafiya da masha Allah babu babu wani abu mun gane hatta su nama da sauransu wani in ya ci sai zai masa matsala wani kuma in ya ci sai zai masa wato sai zai masa cuta sai cutar da shi don haka alkur'ani ɗaya ne shine wannan da muke karantawa amma kuma yana gargadi a lokaci guda kuma yana yana yana bushara yana bushara ga waɗanda suke imani yana kuma gargadi ga kowa da kowa har waɗanda suke imanin ma alkur'ani yana musu gargadi don su tsayu akan hanya sannan kuma yana gargadi mai ƙarfin gaske akan waɗanda suka kafarta fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un amma duk da haka sai gashi da yawan su sun kan gari ya sa malamai suka ce wannan fa'arada yana da ta'aliki da fussilat kitabun fussilat ayatu qur'anin arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa'arada aktsaru ka duba yadda Allah ta'ala ya saukar da alqur'anin gashi wato littafi ne wanda fussilat ayatu an rarrabe ayoyinsa daki daki kuma gashi abun karatu ne balarabe su ma kuma larabawa ne kuma waɗanda suke da ilimi sun san abin da Allah ta'ala yake faɗa a cikinsa sannan alkur'anin nan mai bushara ne sannan a lokaci guda kuma mai gargaɗi ne amma duk da haka kuma a arazu aksaru da yawan su sai suka bujire wato suka kangare duk abin da za a faɗa musu dangane da alkur'ani ba sa yadda da shi fahim la yasma'u da haka su ba ma sa sauraron alkur'ani kwata-kwata ba sa sauraron alkur'ani ko dai zama na ba sa ma sauraron alkur'ani kwata-kwata don wani duk inda za a karanta alkur'ani shi ba zai je wani gurin inda ya san za a karanta alkur'ani to zai nesa da wannan zai nesa da wannan gurin idan idan ya san za a karanta alkur'ani a wa'azi ba zai fita daga unguwar ba ba zai ma ba in kun kare shi sai dawo mun gane sannan su kansu mushrikai ai suna cewa la tasma'u لهذا القرآن والغو فيه karku kuskura ku ji wannan alkur'anin ku je ma ku rika tada hayaniya kuna wargi ga waɗanda suke kokarin ji masu ma ya zama ba su ji ba ko sun ji ma kuma ya zama bai amfane su ba to don haka ne lafazin la yasma'un malamai suka ce ba sa ji ko ya zama na sautin alkur'anin baya kaiwa ga kunnuwansu ko kuma a'a yana kaiwa ga kunnuwansu amma kuma baya amfanar da su domin ko da za ka ji alkur'ani an karanta an fassara an ma bayani matukar dai bai amfane ka ba ba a ga tasirin abin a rayuwarka ba to daidai yake da baka ji ba mun gane ko Allah ta'ala yana cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'u kar ku zamo kamar waɗanda suke cewa mun ji amma kuma ba su ji ba domin me don ba su amfana da abin da suka jin ba duk wanda ya ji abu amma bai amfana da shi ba matsayin su ɗaya da wanda bai ji ba mun gane zai iya zama a ji ne na kunne wato ba masa bari shi alkur'anin ya je ga kunnuwansu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summu ko addu'a baka isa ka je da wanda ya mutu ba wanda ya mutu baya jin duk abin da zaka je ka ga masa baya ji kamar yadda kurma baya jin abin da kake faɗa haka wanda ya mutu ma baya jin abin da ka faɗa to su ma fahum la yasma'una ba sa ma yadda su saurara alqur'ani duk lokacin da kaji kaga baka son ka ka, saurara alqur'ani to ka tabbatar akwai matsala duk lokacin da in ana karanta alqur'ani zaka ji so kake kai maza maza ka bar guri to ka tabbatar akwai akwai damuwa tare da kai duk lokacin da za ka karanta alkurani ka garanta yana ɓaci ko su waɗanda suke karanta alkurani ka ga kamar sun maka wani laifi kamar sun takura wa rayuwarka to babu shakka wannan akwai damuwa matukar gaske a tare da kai musamman imaninka su waɗanda suke da imani ai kokari ma suke yi su ji su ji alkur'ani wato kokari ma suke su ji mai Allah ta'ala yake faɗa don su amfana da yawa daga cikin ƙwarishawa la ya hamuna minhu shay'an ma'a bayanuhu wa wuduhihi da yawa daga cikin ƙwarishawa da sauran mutanen duniya da hausawa da sauran mutane waɗanda aka turo annabi sallallahu alaihi gurinsu wato ba sa fahimtar komai na alkur'ani duk da kasancewar alkur'ani din cike yake da bayani sannan kuma bayanan da suke cika alkur'ani warewace ne amma duk da haka wasu ba sa saurarensa wasu kuma ba sa ma fahimta an faɗa musu ma ba za ma su fahimta abinda zai zo ransu daban kuma abinda zai kangarar da su ko da yaushe shine yake zuwa ransu Allah ta'ala ya kiyashe mu to sai Allah ya ce wa qalu qulubuna fi akinnatin kuma suna cewa zukatanmu fi akinnatin fi gulfin muqattatin wato zukatanmu suna cikin wani wani rufi akinna daga kinana ce kinnun daga kinana shine as-sitar wato wani abu wanda yake a rufe kace zukatanmu suna cikin wani wani rufi suna cikin wata sitira wa mimma tad'una mimma tad'una ilay wato zukatanmu suna cikin wani wani rufi ne dangane da abinda kuke kake kiran mu zuwa gare shi wa fi adanina waqrun kuma a cikin kunnuwanmu akwai waqr waqr shine sukun akwai nauyi wato dai kamar ka ce akwai kurumta a cikin a cikin kunnan irin wanda zaka ga sai ka kai da karfin tsiya kafin ya ji me kake cewa to irin wannan abin da yake toshewa wanda ba zai jibi yake hana shi ya ji me ake cewa sai in an yi masa da karfin tsiya sannan ne zai ji to wannan abin da yake hana shi ji din ana kiransa da waka yasa suke kiransa da sama wa min bainina wa bainika hijabu sannan kuma tsakaninmu da kai akwai wani shamaki kuma shamakin nan mai ƙarfin gaske kamar yadda zamakshari yake faɗa cikin tafsirinsa alkasha don haka fala ya silu ilai na shi'un min matako duk abin da za ka faɗa ba za mu ci ba domin duka wasu hanyoyin sadarwa guda uku kaga ga hankali shine ƙulub kal dan nan ne inda ake tare bayanai da sauransu sannan kunne da za a ji shi ma yana kai sako zuwa ga kwakwalwa har a iya fahimta sannan amfana sannan kuma ga idanu don sun ce wa min baini na wa bainika hijab hijab shine shamaki wanda ya shiga tsakaninmu da kai ba magana abin da kake yi kwata-kwata to kaga waɗannan su ne a matakai waɗanda za su iya kai mutum zuwa ga ya ji ya fahimta kuma har ya amfana to duka sun yi amfani da su wajen nuna duka waɗannan ba za su kowanne yana da matsala sun fara da zuciya saboda girmanta da kuma muhimmancinta fi qulubina akinnati sannan sai suka biyo da kunni wa fi azanina waqar sannan kuma sai idanu wa min bainina wa bainika hijab wato tsakaninmu da kai akwai wani shamakin da ba zai bari mu ganka ba ko mu ga me kake cewa ko mu ji me kake faɗa ballantana ma mu fahimta duk abin da ka faɗa ma ba za mu ji ba ballantana mu fahimta to dama kuma waɗannan abubuwan su ne Allah ta'ala yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan lalle da ji da gani da kuma fu'ad shine zuciya dukan su waɗannan za a za a tambaye bawa akan su to sun sanya wato rufi akan zuciyarsu kwata-kwata ba za su fahimci abin da annabi sallallahu yake faɗa ba ba kuma za su fahimci abin da alkur'ani yake kira su zuwa gare shi fi adanina waqrun sannan cikin kunnuwan mu kuma akwai saman akwai nauyi akwai kurumta da bebantaka wa min bainina wa bainaka hijab sannan tsakanin mu da kai akwai wani shinge da wani kan da garki ko shamaki wanda ba zai bari mu ga abin da kake yi ba ballantana ma mu yi imani da shi ko kuma mu yadda to anan Allah ubangiji ya faɗi wannan ne don ya wato don ya tozarta su ya wulakanta su don haka din ya zama wulakanci da tozarci a kare su shi yasa aka hakaito mana maganar da cewa su ne suke fada wa qalu kuma suna cewa ko kaga fa a'rada aktharuhum fam la yasma'un wannan aksar din wadanda suka bijirewa alqur'ani su din kuma su ne suke cewa ya qulubuna fi akinnati zukatanmu suna cikin wani rufi mimma tad'una mimma tad'una ilai wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab su ne suke fada Allah yake su suke fada Allah ya hakaito mana wannan ne dan a a tozarta mana su dan ya zama tozarci a gare su da da da da abin da yake kira da at-tawbih to amma a wasu gurare kuma Allah ta'ala kamar yadda Imam Shinkiti ya yi ishara a cikin Zawal Bayan Allah Ubangiji akwai wasu gurare da ya nuna cewa shi ne ya sa musu wannan abu shi ya sa musu akin daɗin kuma ba su ne suka ce suna da shi ba sannan shi ya sa musu waƙar ɗin kuma sannan shi ne ya sanya hijabin a tsakaninsu misali faɗin Allah ta'ala wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqar kaga yace idan kana karanta alqur'ani Allah ubangiji yana magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in kana karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba sai mu sanya wani hijabi wani shamaki mastur wato mai asircewa tsakanin kai da su kamar da yadda ya faɗa a nan gurin wa min bainina wa bainika hijabu lalle abin da ke tsakaninmu da kai kuma akwai wani shamaki ko wani kan da garki domin wanda bai imani da alkurani ba in zaka kwana kana tilawa ba za ka amfana da shi za ka kwana kana wa'azi kana ta kira shi ba zai ji ba kwata kwata saboda akwai akwai satir a tsakanin kai da shi to sai Allah ubangiji ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan kuma waja'alna mu muka sanya mun gane akan zukatansu muka sanya akinna muka sanya rufi fi azanihim waqrun zalla ala fi qulu ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu dan kar ma su fahince shi fi azanihim waqrun a cikin kunnuwansu kuma muka sanya wata taushiya ta yadda sai da kyar za su iya ji kawai da sun jima jin ba zai amfana da su ba domin ba imani da su ba ba su iya jin ji na karɓa da kuma amfana ba sannan Allah ubangiji a cikin suratu al'an'am nake tsammani yana cewa minhum man yastami'u ilai a cikin su akwai wanda yastami'u ilai yakan so ya ji abin da kake karantawa domin mushrikai musamman manyan su suna hana kananan kar su zo su amma su kuma suna zuwa su mun fahimci wannan za su je su laɗe su ji mai ake cewa to sai Allah ta'ala ya ce wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha a muka sanya wani wani wata wata sitira akan zukatansu dan ma kar su fahimci shi alqur'ani din kuma a cikin kunnuwansu muka sanya wata toshiya don haka duk ayar da za su kari ba su iya imani ta ba sun korewa sun ce kar ku je ku ji la tasma'u li hadha alquran wal gaw fihi amma su kuma sai su lallabo suna jin mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na alqurani domin idan fasaha kake ji to alqurani shine gaba da kai gaba da malamin ka ma wajen fasaha kuma idan tsabar gaskiya kake bukata tana da cikin alqurani idan labari kake so wanda babu tantama shi ma yana cikin alqurani duk abin da kake da bukata da hikima da sauransu duka yana cikin alqurani to za su ce karku ji amma su sai su zo suna saurare kamar yadda ruwayo suka nuna haka to amma duk da suna ɓuya suna sauraren sai Allah ya ce amma mun sanya wata sitira a kan zukatansu don kar su ma fahimci alfa'ari ayyar kahohu wa fi azarihim waqa tunda an riga an sanya wannan wannan sitirar to wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha ko sun ga kowace irin aya ba za ma su imani da ita ba to haka nan Allah ubangiji cikin suratu suratul kahf ai anan ma Allah ubangiji ya ce wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqar wa in tabi'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada Allah ya ce mun sanya rufi akan zukatansu don ma kar su fahimci alqur'ani sannan a cikin kunnuwansu muka sanya wata toshiya kwata-kwata ba za ma su ji abin da ake faɗa ba ballantana su fahimta ballantana su karɓa su yi aiki Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda in ka kira su zuwa ga shari'a ma falin yahtadu idan abada yanzu kenan ba za su taba shari'a ba tunda an riga an toshe an toshe zuciya to duka waɗannan in muka lura a malamai suna kokarin su nuna mana cewa ya anan gurin Allah ta'ala ya ce su ne suke faɗa قلوبنا في أكنة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ashe Allah ta'ala shine ya sanya musu wannan to irin wannan zai iya zuwa ya jefa wani a cikin haɗari wanda sai yake ganin a to ya Allah ubangiji kai ne ka sanya musu wannan akinna din dan kansa fahimci alqur'ani sannan kuma ka sanya toshiya a cikin kunnansu baka babari suka ji alkur'anin ba sannan kuma za ka kama su da laifin sun yi kafurci kuma sannan ka musu azaba kaga wani yana ganin ya samu wata fa'ida mai kyau amma sai je ya fada cikin wata mummunar aƙida ba tare da ya sani to shi ne malamai suka ci irin wannan aya da kuma sauran ayoyin da ga kamar suna da cin karo babu wani magana cin karo asali Allah ubangiji yana bawa mutum dama idan ya kafirce shi a karan kansa to sai Allah ubangiji kuma ya tsara masa kafirci wannan ita ce kaida ta Allah ta'ala Allah ubangiji ya baka dama ya baka cikakkiyar dama yanzu da zaka taho gurin karatun nan baka jin cewa tilasta ka akai ka taho kana ji cewa kai ka sa kanka ka taho wanda kuma ba zai je wurin karatu ba baya jin cewa tilasta shi akai yake zuwa gurin karatu shine ya zaba haka idan da wani abu zai tasowa mutum ya hana shi zuwa gurin karatu zai je da cikin damuwa domin bai samu ya zo ba saboda ga dalilin da ya hana shi zuwa kaga kenan mutum yana da cikakkiyar dama an fahimci wannan to amma idan mutum ya kangare shi a karan kansa bayan Allah ta'ala ya bashi dama sai ya kangare to sai Allah ta'ala ya kara masa kangare ba shi yasa Allah yake fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad akwai ciwo a cikin zuciyarsu sai Allah ta'ala ya kara musu ciwo Allah ce falamma zagu azagallahu qulubahum da suka karkace su suka fara karkacewa sai Allah ta'ala ya karkatar da su mun gane wannan ita ce ita ce sunna ta Allah ta'ala idan kai abu mai kyau to sai kara baka dama ka ci gaba da yin abubuwa masu kyau amma lokacin da ka ga dama kai a karan kanka ka kangare to sai Allah ta'ala ya kangarar da kai har ila yau don ya kama ka da laifi cikakken laifi mun gane don haka su su ne suka ƙi tun farko suka kafirce suka bijirewa alkur'ani kamar yadda ayyar da ta gabata ta gaya mana fa a'rada aksaruhum fahum la yasma'u to su ne suka yi haka tunda suka yi shikenan sai Allah ta'ala ya ya sunna ce ta Allah wannan shine jaza'al wifaqan sakamako ne wanda yake cikakken sakamako abinda suka zabar wa kansu ne sai Allah ta'ala ya ya jibinta musu shi ina ga mun gane wannan da ke ko so laka babu ba za ka je kana cewa ai Allah ta'ala shine ya ce ya sa musu wannan a zuciyarsu kuma sai ya kaba su da laifi sai ka je ka ka zama kana da da, da wata aqida ko ta ko ta qadariyya ko ta murji'a ko wani makamancin wannan waɗanda suke ganin cewa Allah ta'ala ma kawai jabariya jabariya suna ganin Allah ubangiji shi yake tilasta kafiri ya kafirci sannan kuma ya sa shi a wuta da aka suna tuhumar Allah ta'ala da zalunci wannan akida ce da take ta yan bid'a akida ce bid'a ce a akida domin Allah ubangiji ba zalimi bane idan kaga ka kasa fahimtar alqur'ani to kai ne ka kasa fahimta ko malamin kai kasa fahimta amma da kai da malamin ka idan ku tafi ku ƙara karatu za ku fahimci ainihin abin da Allah ta'ala yake nufi don haka babu iskali to da akinna da gulf wa qalu qulubuna gulf ko da kuma at-tab'u bal taba Allahu alaiha bi kufrihim mun gane dukan su abu ɗaya rufi ake ne Allah ubangiji ya rufe zuciya tam ba abin da zai shiga ko ba abin da zai fita idan ka dauki duk kwalbar da ka dauka inda a rufa take bam to sai ka ga na ciki ba zai fito ba sannan kuma na waje ba zai shiga ba to wannan wannan abin da ka sa ka rufe shine ake nufi da kinana marfi shine kul marfi marfi ka sa abu ka rufe ka daure bam kuma shine tab'u tab'u shine a a rufe zuciya ba abin da zai shiga na alkhairi dama kuma babu komai a zuciyar balan tamama a ce babu abin da zai fito daga ciki na na wannan to idan Allah ubangiji ya ya rufe zuciyar bawa abin da zai kasa shine zai kasa fahimtar kansa ma ballantana ya fahimci Allah ubangiji ba kuma zai fahimci alkurani ba shi yasa zaka ga duka ayoyin Allah yana cewa wa ta'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu ayyafqahu dan ma kar su fahimci shi mun gane ko dalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tuba fa taba Allahu ala qulubihim bi annahum la yafqahu sun yi imani sai suka kafurta sai Allah ta'ala ya rufe zuciya saboda ba su ma da fahimta kwata-kwata kwata-kwata zaka duk wanda Allah ta'ala ya rufe zuciyarsa zaka samu ba zai fahimci dukkanin wa'azin da zaka masa ba ba kuma zai ji duk abin da kake gaya masa kuma ko da ya ji ma ba zai amfana ba mun gane ko Allah ta'ala ya kiyashe mu da irin wannan wannan abu Allah ubangiji ya ce fa'amal suka ce fa'amal wannan hikaya ce ta maganganun mushrikai ka je ka yi aiki a imal an ta'ala tsarikatika ka je ka bi tafarkinka na aiki na addinin musulunci da kuma bautar Allah Ubangiji wa nahnu ala tsarikatina la nutabi'uka mu ma ka ban mu akan tafarkin mu ba mu ba za mu bi ka ba wannan ba wai a jawaz bane wato ba kamar Allah ta'ala yana gaya maka cewa kamar halaka halacci Allah ta'ala yake baka labari a nan gurin yana gaya maka ana yi wa annabi sallama tahaddi ne suna yi wa annabi sallama kalubale suna masa tahaddi ka je ka yi abin da za ka yi mu ma za mu yi abin da za mun gane da ka kaga ai ba wai Allah ubangiji yana baka labarin ka yi abin da ka ga dama ka bar wanda kowa ya yi abin da ya ga dama ba a'a dole masu wa'azi ya ce ta wa'azi masu karantarwa ta karantarwa kuma za a yi ta kiran mutane a ta gaya musu kaza ba daidai ba ne kaza daidai ne wannan dole za a yi ba za a bar masu barna su huta ba za a yi ta faɗa ko da ba sa so mun gane ko ko ba sa jin daɗi ko ba sa so haka za a yi ta faɗa babu ranar da za a daina to amma a nan gurin kamar ta haddi ne Allah Ubangiji yake hakaito mana cewa mushrikai suna yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan zai nuna maka cewa a har yau din nan kuma har gobe har ana ƙasa waɗanda suke mutanen banza za ka samu suna yi wa mutanen kirki ta haddi za ka samu da inda mutanen kirki suke za ka samu mutanen banza suna ƙoƙarin su musu ta haddi sai sun ƙalubalance su to ga sanan ku yi duk abin da za ku yi mun gani ka yi duk abin da za ka yi ba za mu yi ba ka yi duk abin da za ka yi akwai wanda ko aya ka karanta masa zai ce duk da aya da ka karanta ba za a yi ba duk lokacin da mutum ya kai wannan kaga an shiga cikin damu to shi ne suke malamai suke cewa wasu saifu ala yadda zaribi al'amarin da yana hannunka za ka samu akwai mutumin da yana da ilimi mai yawan gaske amma shi baya amfana daga ilimin ballantana ma ya amfana amma ka taba shi zai ce shi fa ya san komai wannan ayar na san ta tun dadewa zai iya kara ma bayani ma akanta amma kuma yana tafiya yana kishiyantar ita aya da zaka iya samun wani shi ilimin da yake da shi bai kai ya kawo ba amma kuma yana da kokari wajen aikatawa kuma yana da kokari wajen wato kiran mutane zuwa ga su imani kuma su fahimci irin abin da ya fahimta sannan kuma su aikata kaga wannan duk da karancin imaninsa duk da karancin iliminsa amma ya masa amfani tunda ya amfanar da kansa kuma ga shi ne na kiran wasu zo su amfana kuma shi ne babban abin da ake da bukata dama cewa ka san abu sannan ka yi imani da shi sannan kuma ka kira wani zuwa gare shi wannan shi ne babban abin da ake kira duk wanda yake da imani babban abin da ake kiransa zuwa gare shi ka tsaya ka fahimta abin da Allah ta'ala ya faɗa cikin wannan ayar ko cikin wannan surar ko a duk inda ya magana ka fahimta ka yi imani sannan ka aikata sannan kuma ka kira wani shi mai zuwa ya ji ya fahimta ya aikata wannan shi ne babban abin da ake kira a kan shi ne al'usudu talata da muhammad ibn abdullahab ya rubutu a kai talatatul usul ko wanda ya ce ya gina su akan suratul asr wal asri innal insana lafi khusr wal asr ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr duk inda kaga jinsin dan adam mutum to yana cikin asara illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shine suka yi wa'azi suka kira mutane zuwa ga abin da su ma suka fahimta wannan shine idan baka cikin wannan zumra din to kana cikin matsala Allah ta'ala ya kiyashe to sannan duk wanda yake da tarin ilimi ya sani amma shi bai amfanar da kansa ba kuma bai amfanar da wani ba kaga wannan ilimin bai da amfani a wurinsa ba shi da wani amfani a wurinsa kamar takobi ne a hannun matsoraci idan matsoraci yana rike da takobi in ya ga wanda yake tsoro sai ya jefar da takobin ma ya gudu ko bindiga ce a hannunsa in dai matsoraci ne in ya ga wanda yake tsoro zai jefar da bindiga da duk a gagar tsoro kuma ya kai tsoro kenan ba ka fakara da bindiga kuma za a gujewa ai sai ka zai fafa za ka wani shi da abinda suke faɗa wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون nam Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum ka ce musu innama ana basharun mislukum kadai ni bashar ne mutum ne kwatankwacin ku yuha ilayya da ake wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid kadai abin bautar ku abin bauta ne guda daya fastaqimu ilayhi dan haka ku tsayu zuwa gare shi wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa wailul lil mushriki amma azaba ta tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakata wadanda ba sa ba da zakka wahum bil akhirati hum kafirun kuma su kafirai ne dangane da ranar kiyama ba su ma yadda da ita ba innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wadanda suka yi ibadi suka aikata aiki nagari lahum ajrun ghairu mamnun suna da wani lada suna da wani sakamako wanda yake ba mai yankewa ba to anan Allah ubangiji yana umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce kul ka ce da su ya Muhammad haula al mushrikin al mukazzibin wadannan mushrikan wadanda suka karyata ka to ka ce musu innama ana basharun mithlukum kadai ni bashar ne mislukum ni mutum ne kamar ku innama ana basharun mislukum ni ni kadai ni mutum ne kamar ku ni mutum ne ba komai bane shine shine innama adatu hasu an ce bashar shine mutum ko dan adam shine bashar an kira mutum da bashar saboda shi fatarsa a waje take ba kamar sauran halittu bane za ka ga wani a cikin gashi yake irin da tsuntsaye za ka gashin ya lullube cikin sai ka ciccire wannan gashin sannan ka tarar da ainihin jikin za ga wasu kuma suna da gashi wanda yake mai bazar-bazar haka a jikinsu a cikin dabobi akwai masu akwai masu irin wannan za ga wasu kuma suna da da gashi amma ba mai wannan ba kamar gashin saniya za ga gashin a kwance ke a jikinta amma doki za ga gashin su bai kai irin gashin irin tumakin nan masu gashi da yawa ba wanda har sa makana ake ana ana ana ana askewa a yi amfani da shi wajen wajen wasu abubuwa ko kayan sawa ko ko ko ko katifu ko kayan amfanin gida kaga fata su ba irin wannan kace to shi mutum haka fatarsa take kawai fatarsa ga ta a karara a waje karara don haka babu yadda za a yi zama yana da sutura sai dai in ya sa sutura mun gane amma su in suka fito tun da dama akwai abin nan a jikinsu za ga ba fata su ba a waje take ba sai dai ka ga gashin kawai amma mutum dolensa ne sai ya sa sutura don Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi mutum ba zai iya rabuwa da da libas ba da tufafi wannan tufafin ko ya zama hissi ko ya zama ma'anawi tufafi hissi shine wannan da muke sawa tufafi ga shi nan ka sa riga da wando da hula da sauransu wannan sai ka sa ne za ka rufe tsiraicinka tufafi wanda ke ma'anawi shine tufafin tsoron Allah ta'ala Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah ta'ala wannan shi fa alkhair wato dole mutum ba zai yi ba ya rayu yadda Allah ta'ala yake so dole sai da waɗannan tufafin guda biyu shi yasa Allah ta'ala ya yi mu haka a tinki mun gane dole sai ka nemi wani abu ka sa a jikinka malamai sun tabbatar da annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ubangiji da ya yi shi ya masa sutura da duk fatarsa a rufe take kuma aka ce abinda aka rufe ta da shi wani abu ne mai kyau wanda ya yi kama da farce farce mun gane shi ne aka sadi aka rirrife jikin mutum ko'ina amma kuma an tsara shi ta yadda ba zai hana shi ya tafiya ba ko ya zauna ko ya kwanta ko wani makamacin wani to aka sa shi aljanna a hakan lokacin da aka ce karkuci wannan bishiya sai matarsa ta ja shi sai ta je ta ci lokacin da ta ci ma tufafinsu yana jikinsu amma daga lokacin da ya ɗauka shi ya ci to shi kenan sai sai wannan tufafin gaba ki ɗaya sai zubi mun gane shi ne Allah ta'ala ce faɗafika ya ci fani alihima min warakin janna mun fahimta li yuriya ma wuriya an huma min sau'ati don su rufe al'aurarsu don da al'aura a rufe amma yanzu saboda sun yi abin da Allah ta'ala baya so abin da Allah ta'ala ya hana su duk sai aka ciccire wannan shine malamai suka ce baƙiyya na sitir ɗin shine wannan farcen da nake amfani da shi mun gane domin dole sai ka rayu da waɗannan tufafin guda biyu da tufafi wanda yake shi wanda ka san shi za ka sa shi da kuma tufafi wanda yake ma'anawi tufafi ma'anawi shi ne tsoron Allah ta'ala ba ana kiran duk banu adam ana kiransa da bashar don me saboda da tinki yake haka kawai fatarsa a waje take amma sauran halittun Allah ta'ala za ka samu duk fatocinsu ba ba haka suke ba za ka yi samun wasu ma waɗanda su ma fatar tasu za ka ga kamar fatar su irin ta mutum ce amma da ya ka samu mai fata irin ta mutum sai mutum ko ko waɗanda suke cewa asalin mutum daga biri ne asalin mutum ba daga biri ba ne sai dai su ne asalinsa daga birrika amma mu asalin ba daga biri ne za ga biri akwai gashi a cikin akwai gashi da wuya ka samu birin da ba gashi a cikin sai daga ce akwai wani gurin da gashi wani gurin ba gashi amma dai akwai gashi a cikin wannan yasa Allah ta'ala ake ake kiran mutum da bashar Allah ubangiji ya ce ka ce da su inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne mislukum kwatankwacin ku Allah ubangiji ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya musu cewa shi mutum ne kamar su kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mun gane kuma mutum kamar mu misliya dan ya ce mislukum don inda ya ce inna ma ana basharun ma ya wadatar amma sai ce mislukum saboda taukili da ya ƙara tabbatarwa amma ya ce bashar ma an san cewa dan adam ne kuma shi ne abin da yake nufi amma sai sai Allah ta'ala ya ce ka ce da su mislukum kamar ku don haka kenan da nassin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa domin suka ce almisliya ko almumathala taktazil musawa mumathala kamanceceniya to tana hukunta daidaito duk abin da kake yi annabi sallallahu yana yin sa a matsayin ka na mutum annabi yana jin sanyi annabi yana jin zafi yana jin yunwa yana jin kishirwa yana ci ya koshi kuma yana yana yana yana sha ya koshi kuma yakan shiga firgici da tsoro kamar yadda kai ma kakan shiga firgici da tsoro kuma yakan samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba firgici baya tsoron komai da zai same shi mun gani da haka mutum ne misliya din ke yadda baka san gaibu ba haka ma kiyar salatu salam bai san gaibu ba sai in Allah ta'ala ya sanar da shi yadda ba za ka iya amfanar da kanka ko ka cutar da kanka ba balantana ka amfanar da wani abinda ba wanda zai yi sai Allah ta'ala to haka ma kiyaye salatu wassalam ba zai amfanar da kowa ba cikin abinda annabi baya iya yi sai Allah ta'ala ne yadda zaka iya taimakon wani ka bashi abin da yake da bukata ka bashi ruwa ka taimaka masa akan abin hawansa ka nemo masa maganin da zai sha ka kawo masa dauki da agaji idan gobara ta tashi a gidansa ko barayi sun shiga gidansa zai nemi agaji ka je ka bada agaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya bada wannan amma baka da da ya baka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya baka da ba saboda wannan aikin Allah ne subhanahu wataala kana neman arziki ka nemi Allah ta'ala ka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka arziki wannan ma annabi ba zai iya baka wannan arziki mun gane yawa to kenan waɗannan hadisan da za ka ji ana cewa ma'aiki alaihi salatu wasalam an halicce shi daga haske kulika min nurin malamai sun tabbatar da cewa da hadisan ƙarya ne annabi sallama da haske aka halicce shi ko yana tafiya a cikin rana wai bai da inuwa annabi sallama bai da inuwa saboda shi karan kansa ma haske ne wani wadannan hadisan duk hadisan ƙarya ne hadisai ne mawdu'ai rababbun hadisai ne yadda ka gansu ka tabbatar ka sani cewa malamai sun ce waɗannan hadisan dukan surbabban hadisai annabi sallama gashi nassin alqur'ani Allah ta'ala ya gaya masa kul inna ma ana basharun mithlukum ka ce musu ni fa ba kowa bane ni ba aljani bane ni ba mala'ika bane ni ba aljani bane barantana ku ji tsoro na ku gudu ko ni ba mala'ika bane barantana ku ce zan yi abin da ba za ku iya a inna ma ana basharun mithlukum abin sani kawai ni mutum ne kamar ku ni mutum ne kamar ku don haka biyan da aka samu almumasala aka ce kamanceceniya kamar yadda na faɗa malamai suna cewa tattalin musawa idan an samu wani nassi da ya cire wani abu kamar a nan gurin da ya ce inna ma yu ha'ilayya ana yin wahayi zuwa gare mu mu kuma duk ba a wahayi zuwa gare mu mun gane duk abin da kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwa yana zauna da hira yana cin abinci yana zuwa daurin aure mun fahimta yana auren ma yana saki yana rashin lafiya komai yana yi duk abin da kake na yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bambancin shine kai idan baka sani ba babu wanda zai zo ya sanar da kai sai in ka tashi ka je ka nemo sani idan ka manta babu wanda zai tuna ma sai ran da Allah ta'ala ya ga dama idan idan kwakwalwarka ta tuno ma idan kana kan kuskure babu wanda zai tashe ka da kan kuskuren nan dole sai ran da Allah ta'ala ya kaddara ka hankalta cewa wannan kuskure ne ka daina to shi kuma ma'aikiyar salatu wassalamu shi ba haka bane bambancin sa da mu annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai fahimci abu ba nan da nan za a zo a fahimtar da shi idan ya manta nan da nan za a zo a tuna masa in yi wani abin da yake ba daidai ba nan da nan Allah ta'ala zai aiko a gaya masa wannan abin ba daidai ba ne amma ga daidai din sannan annabi sallallahu alaihi wasallama baya taba dawwama akan saban Allah duk abin da yake kuskure ne annabi sallallahu ba zai lazimce shi ba ba zai dawwama akan sa amma ni da kai kuwa muna iya lazimtar wani abu wanda yake kuskure watakila ma ya iya zama saban Allah ta'ala kuma ta in ka san ma saban Allah ne amma kuma kai ta ci gaba da yin abinka amma annabi sallama baya yin wannan kwata-kwata da ya yi ba daidai ba in Allah ta'ala ya ce wani abin da kai ba daidai ba ne shi kenan ba zai ƙara yi mun gani yawwa amma shi ma yakan yi abin da Allah ta'ala zai ce afallahu an kalima azinta lam Allah ya maka afuwa don me kai kai musu izini kan wannan kaga tun daga nan annabi sallallahu bai ƙara maimaita wannan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to annabi sallallahu mutum ne kamar kowa su fa mushrikai duk wannan rikicin da yake akan idan an ce gashi ba Allah ne ya faɗa yake mutum ne amma wani yana ganin cewa baka isa ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba mislukum kamar kowa Allah ne ya faɗa ba amma wani yana ganin ka faɗi wannan kamar kai kuskure mun gane to kaga ba kai yake kuskurantarwa ba Allah ta'ala yake kuskurantarwa domin ba kai ka faɗa ba Allah ubangiji shine ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa shi mutum ne kamar su ai su mushrikai su abin da suke mamaki ma ya za a yi a turo musu annabi mutum irinsu su suna ganin ai mala'ika ya kamata a turo musu ko mu lura ba alkur'ani su mushrikai abinda Allah ke ba mu labari su cewa suke a turo musu mala'ika mun gani Allah yake ce musu ba zai yi a turo muku mala'ika ba ba za ku iya ba ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون mun gane haka suke cewa wani zai hana ka a turo mana mala'ika sai da turo mana mutum wanda man san shi kaga su wannan ba ishi wani a gurinsu mu ne yanzu abin ya zama mana abin jayayya wai ana ganin in ka ce annabi mutum ne ma kamar kayi wani sako bayan kuma allah ne ya faɗa a cikin alkurani kuma ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhu ko su wai mamaki ma suke yi mai gargadi irin su mutun ya zo musu me yasa Allah ba zai turo musu manzo ba ya zama mala'ika ya zama kaza da ka annabi sallallahu mutun da kamar kowa duk wanda ya zo shi ya daga shi ya kai shi wani guri wanda ba wannan ba ko ya bashi sifa ta rububiyya ko ya bashi wata sifa daban wannan kuma shi ya biyo amma ma kiyar salatu wasalam ba shi ya karantar da shi ba kuma alkurani ma ba bai karantar da shi ba innama ana basharun mislukum qul ka ce da su innama ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni wahayi wahayi shine al-i'lam bi sur'atin wa ikhfa' a sanar da kai wani abu cikin sauri kuma a ɓoye ba tare da kowa ya sani ba shi ne alwahyu sanar da kai wani abu cikin sauri kuma a ɓoye ba ka sanya aka yi aka sanar da kai ba ko wanda yake kusa da kai bai sanya aka yi aka sanar da kai ba mun gane? a kuma kuwa ɗakin jarabawa akan yi wannan vigilators sun sa su fa a gaba amma kuma wani yana tambayar ka me kaza a ne ko b ko za ka faɗi idan kowa ka ce masa eh ne kuma ba wanda zai je kuma zai cikin cewa eh kaga wanda cikin sauki cikin sauri ka gaya mar kuma a boye ta yadda ba wanda zai san me yake faruwa sai samaki alaihi salatu wasalam yana zaune cikin su sai a yi masa wahayi amma ba su san me aka gaya masa ba ba su ga wanda ya zo ya kawo saƙon ba sai dai idan an gama masa wahayi sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma ya gaya musu Allah ta'ala ya min wahayi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan shi ne al-iha al-wahayi idan aka yi wahayi da shari'a to ba wanda ake yi wahayi da shari'a sai annabi ko manzo mun gane amma duk wani wahayi da zaka ji a cikin a cikin alqur'ani in dai ba an yi wahayin bane da shari'a to wannan wahayin ma'anarsa al-ilham ilhami ai musa ilham ko to wa ilham kana zaune ka tangan nan za ta fadi sai kace bari dai in tashi daga nan kana dawowa nan kawai sai ka ta fadi Allah ne ya kunsa ma a cikin zuciyarka cewa tashi daga nan saboda bayan za ka mutu ba mun gane wai suka ce wai ko shaidan ma in yaga katangan nan in ta faɗo ma mutuwa za ka yi kuma Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu da da katanga ta danne shi yayi shahada mutum da baya so kai shahada kai saboda tsabar adawa da ke da suke tsakaninku sai dan gaya ma cewa dan tashi daga nan sai ka tashi sai sai abin nan saboda ka tinsis na na kai shahada yanzu ya barka ya baku da kai da shi alaita halin ilham ake ne kamar yadda Allah ubangiji yake cewa yayi wahayi zuwa ga annakhl an istahizi min aljibal biyutan ko kamar yadda yake cewa auhayna ila ummi Musa ko to wannan ilham ilham mun gane wannan wahayi ne na ilham sannan wani lokaci shi kansa wahayin ma yakan zo na ma'anar ishara kamar da zakariya alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya ce masa zan baka da sai ce za a kuna samu da mata ta tsohuwa ce kuma qad balagtu min al-kibri itiya ni kuma na kai shekara dayawa sai ma zai iya zai iya samun da Allah ta'ala ya ce qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hakim wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أوحى إليهم يمس وحي أي يمس علامة من علامة كيتوا أن صبحوا بكرة وأشياء أراك وحي هنا أنا إلى كيدوك معنى علامة تو أنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ ana wahayi zuwa gare ni me ake yin wahayi annama ilahukum ilahu wahid kadai abin bautar ku abin bauta ne guda daya wannan indama adatu hasr adatu hasr alhasr mun sha mun dan tattauna akan alhasr ko adatu hasr wato kama Allah ka ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyya in ka tashi fasara sai ka ce dukkan aiki ko sai da niyya ko kuma ka gada maka ce babu wani aiki da za a yi face sai da niyya to shi da inna ma ilahukum ilahun wahid ba ku da wani abin bauta in banda abin bauta guda daya mun fahimta yawa shi kuma wannan wannan adawatul hasr suna da yawa amma waɗanda suka fi yawa irin wannan inna ma ko kuma annabi wal isbat mun gane kamar ka ce la qa'imun illa zaidu babu wanda yake tsaye sai zaidu kaga wannan ya nuna babu kowa tsaye sai shi kadai la ilaha illa allah wannan annabi wal isbat ko kuma abinda za a iya gabatar da shi amma sai a dawo da shi baya kamar walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh asali ma fil ardi wa ma fis samawati wa ma fil ard lillah amma ta ce lillahi ma fis samawati wa fil ard dan ya fa'idantar da al-hasr mun gane to sannan kuma akwai akwai sauran adwat na, na wannan ba sa wuce hudu ko biyar su ne suka fi yawa to wannan abin da ake yi wa annabi sallama wahayi shine babu wani abin bauta duka duniyar nan ba ta da wani wanda za ta bautatawa in banda abin bauta guda daya ko wannan abin bautar guda daya shine Allah ta'ala mun gane don yuha ilayya shi ma ba a faɗi wanda yake yin wahayin ba don an san ka san wa yake yin wahayi shine Allah subhanahu wataala ko da zai zama da wasiƙa ta mala'ika jibril shi annabi sallallahu wahayi ma akan masa da wasiƙa tsakaninsa da mala'ika mala'ika jibril ko kuma kai tsaye tsakaninsa da Allah ta'ala kamar yadda ya faru da ya je Isra'i da Mi'raji to wannan zai nuna maka muhimmancin tauhidi muhimmancin tauhidi tunda abin da aka yi wa annabi sallallahu wahayi yana da yawa akwai labarai akwai kissoshi akwai hukunce hukunce haka ne amma in Allah ta'ala ya tashi ba da labarin cewa yana yi wa annabi sallama wahayi abin da yake masa wahayi sai ce inna ma ilahukum ilahu wahid dan ka san muhimmancin tauhid mun gane wannan anna ma ilahukum ilahu wahid shi ke representing komai gabaki ɗaya wanda aka aka wa annabi sallama wahayi to abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya ba mu ya gafarta mana sannan akwai akwai akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta wadda mahaifiyarsa ta rasu Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ta'ala ya jikanta Allah ya gafarta mata kurakurunta Allah ya yarwata kabarinta Allah ya sa ta aljanna da sauran waɗanda suka suka rasu insha Allah sati biyu mai zuwa kuma za mu rufe tafsirin nan insha Allah in muka gama waɗannan ayoyin sai mu sai mu rufe kuma insha Allah sai mun jazi على منام
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاكم الله خيرا